to shi ne a nan shehi tsakanin shuru da sururu shi ne ya zo ya hada jinasi abinda suke ce miki jinasi kalmomi guda biyu su haɗu su bambanta a ko ɗaya daga cikin harufa ko ɗaya daga cikin wasu duka to shi ne ake ce mishi jinas a sharaɗi na farko ya ce wa in bulita bi shidadin wa shurur shurur shurur wanda muka ce jam'i ne na shar shada shatari na biyu kuma yake fasbir sayati kan firajun wa surur surur din shine farin ciki da murna shine mazdarin sarra ya surru sururan sarra ya surru sururan ba sarra ya sirru ba akwai sarra ya sirru wanda yake babin daraba ya garibu wannan shi mazdarinsa sirran ne na surrantarwa jiddu na jihar kenan wannan sarra ya sirru shi kuma mazdarinsa sururan mazdarinsa surur fa kullu laylin ba'dahu naharu wa kullu usrin ba'dahu yasaru shehi yake cewa abin da ya sa na ce maka in tsanani da sharri aka jarrabe ka da su ka yi haƙuri faraji zai zo maka da murna ya ce ai dare a bayansa akwai rana duk lokacin da ka ga an yi dare in ka yi haƙuri gari zai waye bayan duk ai akwai haske wannan dukkan daren ya kamanta shi da istidadi da shiruri da aka jarrabe ka da shi sannan da harin kuma ya kamanta shi da infiraji da surutun da yake zai zo maka ba tare da bata lokaci ba ala sabili isti'aratu tasrihiyyati tasrihiyyati wa kullu usrin yace kowanne kunci kuma ba da ya samu bayansa akwai sauki ana cewa ya tsara ya yi tsaro yukuran ya tsara mazdari ne mazdari ne ma'ana sauki kowane kunci bayansa akwai sauki ya kawo fani ka kullu laili domin ya yi bayani domin ya yi bayani a kan baitin da ya gabata din yayi wa karin bayani yace bal kullu usrin ba'dahu yusran kama ata an ahmad al adnan yace kai ba in ce maka kowanne kunci bayan sa akwai sauki ba yace abinda zan iya ce maka shine bal kullu usrin kowanne kunci ba'dahu yusran bayansu akwai sauƙi guda ce ba wai bayan kunci ɗaya sauƙi ɗaya ba bayan kowanne bayan kowanne kunci ɗaya ya ce akwai sauƙi ninkin ba ninkin guda biyu wannan ya zo ne a cikin ƙur'ani suratul sharri Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a فإن مع الأسر فإن مع الأسر يسرا إن مع الأسر يسرا أقايد اللارتي إذا أككاو سونا ميال لمعرفة إذا أككاو سونا لمعرفة أككارا كاو ونن سونا wannan sunan da ma'arifa wannan na biyu su na farkon aka maimaita amma idan aka kawo ismi na kira aka kawo wani ismi na kira daban to wannan na biyu ba na farkon aka maimaita ba wani ne daban wannan ka'ida ce ta ta larabci Allah da yake fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra an fadi al usru mai al so biyu na biyun na farkon aka maimaita duk da an faɗi al'usuru guda biyu amma ɗaya ake nufi kuma Allah ya faɗi yusuru so biyu da na kira to na biyun da aka faɗa inna ma al'usuri yusuran din nan ba ta farkon ba ce wata daban ce aka ambata kaga kenan cikin waɗannan ayoyi guda biyu fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra an fadi kunci so ɗaya ne sannan an fadi sauki kuma so biyu wannan shine a min nahiyati lugha ta bangaren larabci kenan sannan kuma riwaya ta zo mawqufa wa marfu'a riwaya da ta zo mawkufa ala bin abbas cewa cewa al cewa a cewa lan ya galiban usuru yusurai ma'ana maganan abdullahi bin abbas shine ya fada idan hadisi idan aka ce mawkufi shine magana ko kuma aiki na sahabi aka ce marfu'i magana ko aiki na ma'aiki alaihi salatu wassalam to saboda haka an rawaito a kaulin ibnu abbas sannan kuma an rawaito shi marfu'an daga kaulin ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda ya rawaito shi ne abdu bin humayr cikin musnadinsa hakanan ibnu jarir a cikin tafsirinsa duk sun rawaito ta hanyar katada da kuma mujahid daga hadisin abdullahi bin abbas an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ya kulu au kala a takumul yusuru falan ya galiban usuru yusurai ne ma'aiki alaihi salatu wasalam yake cewa to gashi sauki ya zo muku ai kunci daya bai isa ya rinjayi sauƙi guda biyu ba ma'ana Allah ya faɗi sauƙi so biyu a cikin wannan aya ya faɗi kunci so ɗaya saboda haka ɗaya baya rinjayen guda biyu to wannan hadisi shine maulana Sheikh Ibrahim ya nazzama yake cewa bal bal bal yake cewa bal kull bal kullu usrin ba'dahu yusrani din kama ata an ahmad al-adnani kamar yadda yazo daga hadisin ma'aiki alayhi salatu wassalam ahmadu sannan kuma al-adnani ma'ana wanda ake nasabta shi zuwa ga kakan shi na ashirin shine adnanu kenan ya zo daga gare shi wanda ahmadu sunan ma'aiki ne wanda ya zo a cikin injili kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa mubashirin bi rasulin ya'ti min ba'd yasmuhu ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin idza alimta za takunu radiya hukuma ilahi kulla waqtin baqiya an sukar ku sun sa kullu waqtin kuma yadda shi kulla waqtin saboda idan zarfu ya zo aka kawo kullu ko aka kawo ba'adu to zai zamanto nasaba zai wakilci zai wakilci wasalin wannan zarfu da shi ne kulla wakcin kenan kulla wakcin idza alimta za shay yace idan ka san da wannan ai idza alimta haza idan ka san da wannan abin da ya gabata cewa bayan kunci daya sauki biyu ne kuma ma'aiki ne ya faɗi wannan ta kunu radiyan hukumar ilahi za ka kasance mai amincewa mai yarda da hukuncin ubangiji duk kuncin da ka shiga hankalinka zai kwanta bayan wannan kuncin sauki biyu kake kira sai hankalinka ya kwanta ka amince da hukuncin da Allah subhanahu wa ta'ala ya maka na shiga wannan kunci kulla wakti zaka amince zaka amince da hukuncin Allah a kowanne lokaci bakiyan kuma zaka kasance akan hukuncin Allah a kowanne lokaci saboda wannan bakiyan din kabar ne na biyu na takunu da asali takunu radiyan bakiyan ne kamar yadda zaka ce يكون زيد قائما قائما ضاحكا قائما خبر نفرقه ضاحكا khabar na biyu na wannan yakunu da a qur'ani ya zo wa kana Allahu ghafuran rahiman ko wa kana Allahu aliman hakiman ghafuran din khabar ne na kana na farko rahiman khabar na biyu na kana haka nan takunu radiyan khabar na farko na takunu باقيا خبر نجيو نتكون راضيا حكم الإله باقيا حكم الإله wannan mafulin bihi hukuman ilahi din waɗannan waɗannan khabarai guda biyu suna tanazuhi a kai radiyan hukuman ilahi baqiyan hukuman ilahi za ka kasance mai yadda da hukuncin ubangiji kuma za ka kasance mai wanzar da mai wanzar da hukuncin ubangiji na kuncin da ya sa ka dinnan za ka ce ka ubangiji ka bar ni cikin wannan kunci ka kyale ni cikin wannan kunci sai ka wanzar da wannan hukunci saboda ka riga ka san da cewa bayan wannan kunci kwaya daya wasu sauki guda biyu ne suke suke biye da shi إذا طلبت مطلبا عدمت وإذا طلبت مطلبا عدمته فسير فسيره يدري وما جريته yace idza talabta matlaban idan ka nemi wani abu da kake nema wannan abin da kake nema ajimtahu ka rasa shi wannan jumla na ajimtahu din ajimtahu sifa ce na matlaban ba jawabi bane na izaɗin saboda jawabi na iza zai zo a nan gaba ba zai rafu yadda zai zo wannan abin da shehi yake nufi idan ka nemi wani abin da kake nema wanda ka rasa shi abin da kake nema din ka rasa shi ajintahu wa jumlatul fi'li وجملة الفعل وفاعله ومفعوله جملة فعلية في محل نصب نعت أو صفة لمطلب ولا شيء إرادة أبن دكك نيما ذكرت إذا كان ميشي فديره يدري shi Allah ya san cutarwar wannan abin da ka nema karar ya san da cewa wannan abin inda ka samu zai cutar da kai abin da galibin masu neman aure ba su yarda da shi kawai in kana neman yarinya su ruwa da aure abin da kake so kawai a ba kawai ka same ta ba ruwanka da me zai biyo baya kai ba harkar neman aure ba ma dukkan bukatun mutane haka ne to saboda haka duk abin da kake nema diyyar da kake son wannan abin kana yi istikhara a ciki kai raka guda biyu ka karanta du'a wa istikhara Allahumma inni astakhiru ka tijika wa astaghfiruka ka kuma ka karanta ka ba wa Allah zaki kace wannan abin in alkhairi ne in alkhairi ne to Allah ka sauka ka na samu kamar yadda addu'a istikhara yana nuna haka yana faɗan haka haka in ba alkhairi bane Allah ka kawar mu duk yadda kake son abu to shine yace fa sayrahu yadri sayra din mafuli ne muqaddam na yadri asalin sa fa yadri sayrahu shi Allah yana sanin cutarwar wannan abu sayra din kuma masdari na tsara yadiru zai zo a nan gaba inda shi zai amfani da wannan kalima فلا تزر فلا تزر أخي عباد الله asalinsa fala tazir akhi masu bugu suka bata wannan wasali da kamar da zamu zo mu bayani akai daga dara yadiru dara yadiru luga ce na darra yadiru ana cewa ana cewa darra ana cewa dara kamar da galibi za ka ga fi'ili mudha'afi da fi'ili ajwafi suna canji juna ana cewa zamma ya zuru ana cewa zama ya zuru zamman ne ya zamo zama to haka na anan zarran ne ya zamo dara ya zuru dara ya zuru zairan fasaira yadin fadin jawabi ne na idadin idza idza alimta matlaban ajintahu ajintahu fasaira yadin fa yadri sayra ya san da shi Allah wannan abin da kai makara su da shi ta tafi wa ma daraita amma kai baka sani ba shi ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تموتوا شيئا عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تموتوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله سبحانه وتعالى ينا سني أما كنتم سنين saboda haka kai a rayuwarka shehi yana maka wasu ne cewa ka sallamarwa shi ya halice ka kai ba wa sani duk abin da ka ga ya maka da da shi ne yake maka da kai amma kai akwai hijabi hijabin da ya hana ka hango wannan alkhairin to shi ne fa zaira hu yadri wa ma zaraita hu yadfa'u ma yadurru nutfan minhu la tattajiman ilahana fatahula shehi yace yadda fa'u ma ya turu shi Allah zai tunkuɗe maka zai kaɗe maka da abin da zai cutar da kai lukufan saboda lukufin shi da fagalan shi saboda lukufin shi da fagalan da ganin daman shi ko saboda sauƙaƙa sauƙaƙawan shi min lukufi sauƙaƙawa da fagalan shi fadala minhu daga gare shi shine zai kawar da abin da zai cutar a nan shehi ya cire maf'ulun bihi kasancewa kiyafin magana an san da maf'ulun bihi din ya nan ya ce yadda fa'u ma ya turu asali yadda fa'u ma ya turu ka tunda a baya ya ce wa ma da rai ta kai ba ka san abin da zai cutar da kai ba shine yadda faru ma ya turu ai ma ya turu ka zai kawar da abin da zai cutar da kai lutufan minhu saboda tausasawa daga gare shi ko fadala daga gare shi la tattahiman to ka kada ka tuhumi ilahana ubangijinmu fatab da ka zo ka ta karka tuhumi ubangijinmu karka tuhumi abin bautanmu ma'ana duk abin da Allah subhanahu ta'ala ya maka ka ɗauki wannan abin shi ne daidai ko a zuciyarka ko da alamu ko a fuska ko a gunaguni karka yadda ka tuhumi Allah subhanahu ta'ala idan kai wannan yace fatabdula za ka zo ka shiga cikin kiblani abin da ake ce makidlani shine jiddu na nasu ma'ana Allah subhanahu ta'ala zai kyale ka ya rabu da kai ba ruwansa da kai ina za ka shiga kuma in Allah ya kyale ka ya ce ba ruwansa da kai shine ma'anar kidlani Allah yana cewa in yansurkum Allah fala ghaliba lakum wa in yakuzulkum faman zalladhi yansurkum min ba'di shine fatabdula din shine wa in yakdulku in Allah ya taimake ku ba wanda ya sai samu galaba kan ku in yake taimakon ku kuma waye wannan wanda zai zo ya taimake ku to saboda haka idan ka tugumi ubangiji mu fatabdula za ka zo ka shiga cikin fitlan Allah zai kyale ka yake taimakon ka a lokacin wa zai taimake ka wani irin hali za ka shiga saboda haka ka kasance tare da hukunu zanni da ubangijinka hukunu zanni shine babban abin da bawa zai ribanta da shi a duniya da lahira domin ka hakan ibn hibab ya rawaito cikin sahihinsa Allah subhanahu wataala al-hadith al-qudsi ke cewa ana inda ana inda zanni abdi falyazunna bima ta'a yace duk inda bawa na ya mini zato ina wannan gun saboda haka ya duba irin zaton da ya ga dama ya yi fadina fa yazunna mata in zaton mummuna ne koyaushe kana cikin mummuna da kunshi idan kai wa Allah mummunan zato cewa kai alamun nan naka fa za ka rayu cikin talauci ga abokinka wani kuna tare kana gani ya shiga kasuwa ya yi kuɗi kai ka ka shiga nan ka ka yi bige-bige duk kuɗi ba baya samuwa anya wannan baya nuna kan za ka rayu cikin talauci kana wa Allah mummunan zato cewa zai bar ka ka rayu cikin talauci sai ka rayu cikin talauci gane amma idan a yau kai wa Allah kyakkyawan zato ta ce in Allah ya yarda in Allah ya yarda zaton da nake wa Allah sai na fi dan gwace kuɗi mutane suna ma dariya suna ganin cewa ya abin da wasa ne masu tsawon rai sai aka waye gari aka ga cewa ba a magana ɗan gwace sunan sunanka abin da ya kasance da kafin shigi kuna ji kuna jin sunan shi ba sarkin masa da abokinsa bayi ne gidansu ya ɗauko su zai kawo su misira ya sayar da su shi kenan a hanyar su ne suna tattaunawa sai kafur da shigi ya ce da abokinsa kai wane yanzu ka ga dai masar nan da za kai ma za kai mu siyar da mu za yi kaman wa kake so ya siye ka kai sai ya ce mishi a ai ka san ni da ciye ciye ni buri na da duk tunanin da nake yi shine a ce wanda yake da funduki mafa'amin gidan abinci shi zai ciye ni ta dafa abinci muna shi ba ni yace in da ni buri na yace wa kafiru ushiri sai kafiru ushiri kuma yace a yace ni kuma so nake a siye ni a fada ta yi wata ran da zaman ko sarkin maka ka gani wannan su uzanni billahi wannan su su uzanni billahi haka tafi da aka tafi ka san kamar dabbobi ne bayi za a kawo su kasuwa amma za su rabu sai mutumin ka ne mat'am ne funduki ya zo ya siye shi haka ji aka mayar da shi ne dafa abinci a hotel a dafa wannan a ci a cike ciki harkan kenan shi kuma kafu da shiri sai aka siye shi a fada bawa ne fasihi ne iya magana ne iya magana shi ne da aka ga ya iya magana to shi ne sai aka kawo shi kusa da kusa ya kace wannan bawa da aka siyo shi nan fasifi ne ya iya magana idan ranka ya baci zai iya faɗan kalmomin da zai ɗauke maka jamakewa sai ka bu da shiri yana zaune kusa da sarki ko ne in an yi wani abu ya faɗi wasu kalmomi a kirkire da dariya haka ana ya samu shiga da ya samu shiga ana nan ana nan ya shahara a cikin gari in wani abu ne na magana na kutuba na isar da sakon sarki sai ya tura yi ka kafu ka je jama'an da aka tara ka zai musu bayani sai shi shi ya maganganun mutane su ta dariya ya faɗi maganganu masu tsada masu fafa shi kenan kafu ya shiri sarki ya rasu da sarki ya rasu banda yasta ta mace ba shi da ba shi da ganin shi a tsarin mulkin masar kuma ya mace ba zai yi ta yi ta yi sa'auka saboda haka shi kenan aka fara tattaunawa yaya za a yi yaya za a yi sai majalisar suka haɗu a kan cewa a naɗa kafin suka shiri sarkin masar kuma wancan 'yar sarkin a aura hakan kuma aka yi ana nan kasu tafsiri yana tafiya cikin ayarinsa da fadawa da dawakai ana masa fida ana masa waye da bayi da kujeru da abubuwa da dawakai ana tafiya can sai ya hango wannan abubuwan ana fama da abinci wannan ya kawo fama ana tufa masa wannan ya kawo fama ana tufa masa sai ta ce tsaya sai ce da wani bakwanin sa kaga wancan wanda yake fama da yin da mutanen hidima yana zuba musu abinci shi ne ya ce ka je ka kira shi ka ce sarki yana ko ya ce sarki ba ya ce kai sarki ne ya ce da suna ba ya ce a ni ya ɗani da sarki ne ne ne ne ta ce aka ce kawai ya kira ka lafiya sarki zai kira ni a irin wannan matsayin nan da shi kenan suka tafo da shi da suka tafo da shi ya ga kafu da shi ne eh a lokacin yake cewa to daga yau babu sayar da a abokinsa na kubta ko wanda aka shigo da su tare ya zama sarki zai zo a wata yana sayar da abinci shi kenan sai ka kushe ka kudi shi ya tafi da shi a cikin wannan ayar kawai ba sai wannan mutumin ya nemi bawan ya rasa ba ina ne dafa mana bawan na ba ku ai sarki ya tafi da shi kaga ba isa ya ji sabo ba ma sai daga baya kafin da cibi ya aika hotel din yace a je a gayawa mai wannan hotel din ya faɗi kudin bawan sa ba ciniki za a yi da shi ba isa a yi da shi ya faɗi kudin sa ransa na kudi kawai za a ba da kudin bawan shi ne ya faɗi kudin da zai fada aka kawo ya siyi abokinsa ya yantar da ya suka zauna fada tare wannan shi ne abin da ake magana la tattahi man ilahana fatakura kullum ana so bawo Allah ya kasance a cikin hukumi dan ka ko kai karka ya dan munan ka ko cewa kai ba za ka zama wani abu ba ba za ka samu wani abu ba ha ko yar gidan president kake neman ka sare cewa za ka aure karka sare ba gudu ba ja da baya to haka ake so a to shi ne yake lau ya alamun insanu na rahman shi yake cewa yalta shurura zahikan insa kalimar da ta dace a rubuta ta da ruwan gwar kalmar da take nuna cewa shehi tun yana ɗan kankani ƙwararre ne wajen fagen sanin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake cewa lau ya alamu insan da mutum ya san da marhaman waye ne waye ne Allah arrahma anan ya kawo ma ma tana zuwa ma'ana man man rahma saboda larabawa in suna so su yi ibahari ma'ana suna so su fidda ma'ana su karfafa shi sai su mayar da nan ɗin su mayar da shi na shi wanda ya zo a wallai da iza ya sha wannan hari iza ta jalla wa man halaka zakara wa hasalinsa wa man halaka zakara sai aka mayar da man ɗin ma saboda ibahari da haka da to shine da mutum ya san da wane ne wane ne Allah wanda aka sifanta shi da sifa ta rahama rahama kuma ga manya saboda wasanin fa'alan yana nuna abinda yake gani ko ina domin haka ne za ka ce shab'an za ka ce fadiyat za ka ce afishan za ka ce rayyan duk ka gina su ala wazin fa'ala kamar yadda aka gina ar-rahman ala wazin fa'ala idan aka ce jaw'an wannan yana ji yunwa ai ba yana ji yunwan a wani bangaren cikin sa a cikin sa gaba ɗaya zai an zai ansa da wannan yunwa din haka in ya koshi shab'an haka in ya koshi da ruwa rayyan to me yasa ya zama to duka jiki ne shine aka gina ala wazni fa'alan to shine an gina sifar Allah ala wazni fa'alan an ce ar-rahman ne saboda yana da gamanniyar rahama rahama da ba ta wari musulmi da kafiri ko mumini da munafiki ko mai ibada da mara ibada rahamar idan ta zo tana shafan kowa to shine Allah ar-rahman din da mutum a ce ya san waye shi waye shi shi ne yalka shirura shi mutumin zai haɗu da duk ɗan'o'in sharri da cikincinu da bala'o'i waɗanda suke dokansa zai karɓe su zai haɗu da su zahikan yana mai dariya yana mai nuna da farin cikin zuwan waɗannan bala'o'i da shakkori amma matsalarsa shi ne jahiltar Allah abin da yasa idan wani sharri wata musiba wani bala'i ya zo soki ransa zai bashi baya jin daɗi baya murna baya murmushi saboda ya jahilci Allah subhanahu wa ta'ala ne bai san waye Allah subhanahu wa ta'ala ba da ya san wane ne Allah subhanahu wa ta'ala to zai haɗu da waɗannan musifu da sharrori da suka zo so shi ba ikan yanayin dariya yanayin dariya a nan shehi sai ya ƙara cewa insanu shin wannan insanun nan na ƙarshen baiti menene mahallinsa a iradi idan ka ce fa'ili ne na yalka ɗin ka ce yalka fi'ili insanu na ƙarshen baiti fa'ili a shirura maƙulun bihi to a wannan lokaci an yi izhari fi mahallin idmari damiri ya kamata a kawo sai aka kawo suna zahiri a maimakon kawo damiri saboda idan ka ce lau ya adamun insanu marrahamanu yalka shurura zahikan magana ya kare mutum da ya san wane ne Allah ar-rahman zai haɗu da duk wasu sharri da Allah ya turo mishi don ya jarrabe shi da'ikan yana mai dariya kaga magana ya riga ya gari fa'ilin yalqaɗin shine wancan insanu ɗin na farko lau ya alamu insanu kaga ba a bukatar a kawo wa yalqaɗin wani fa'ili kuma daban amma duk da haka sai shehi ya kawo insanu to shine wajihi na farko shine abin da muka faɗa ɗazu ana ce mishi izhar fi mahallin ijma larabawa suna yin wannan gunda ya kamata a kawo damiri a yi iktifai da damiri sai a kawo suna na zahiri misalin da zan ba ku cikin qur'ani qur'ani domin ku san da cewa shehi ya yi amfani da shi a mahalli na fasaha da balaga Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين أسألنسا فإن الله عدو لهم saboda maganar da ta ɗauko shi za ka gane saboda idan ka ce wanda ko waɗanda suka zama ko makiyan mala'iku da manzanni da jibrilu da mika'i to Allah kuma makiyinsu ne shi ne magana Allah makiyinsu ne maimako a ce fa inna la aduwwul lakum a kawo lakum wajen hudin sai aka kawo alkafirina aka ce fa inna la aduwwul kafirina haka nan inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wallahu ya'tibuka minan nar sai ce inna Allah la yahdi al-qawmal kafirina maimakon yace inna Allah la yahdi shi damirin jimdin ya koma zuwa annab irin wannan dewa ne a cikin Qur'ani hikimar wannan abin da yasa ake yin wannan saboda a bayyana wani hukunci shi yasa ake yin wannan a aya ta farko da an ce fa inna Allah aduwwul lahum to ba za a san menene hukuncin wanda ya ƙi mala'iku da manzanni ba menene hukuncin da ba za a sani ba amma da aka ce fa inna allaha aduwwun lil kafirina an san hukuncin sa duk wanda ya ƙi Allah ya ƙi mala'ikunsa da manzanninsa ya zamo kafiri sannan Allah da ya ce wallahu ya asimuka minan nasi huwa ake nufi annasu din anan ba a sani ba amma da aka ce inna Allah la yahdi al-qawmal kafirina an bayyana suwa ake nufi da annas ana nufin kafirai ne ma'ana wallahu ya'tibuka min al-kuffari min al-kafirina Allah ya baka kariya daga kafirai saboda shi musulmi din ba ba abin da zai wa manzo banda ya kare shi bare shi ta shi to saboda haka ne anan izhar fi mahallil ijma' maimakon yalka shurura za'ikan yalka yalka shurura za'ikan insan wannan insan ya zama to fa'ili na yalka din wajibi na biyu kuma law ya'lamu al-insan man rahman yalka shurura za'ikan ya insan insan ne zama to munada ne bi harfi bi harfi nida al-mahdud munada ne wanda harfin nidai din aka cire shi ma'anan kuma zai zo ya kasance kai dan kai mutu kai mutu da mutum ya san da waye Allah duk sharrace sharrace da yake zuwa masa da kaddarar Allah zai haɗu da su yana yana ne mushi yana ne dariya to saboda haka wannan kalima ce wanda waɗanda suka ji cancanta da su yi koyi da ita su ne tijaniyawa waɗanda shehu ibrahim ɗin nasu ne ruhul adab ɗin shi ma nasu wannan fa yana nuna cewa bai kamata ma kwata-kwata mutum idan sai baci ba kwata-kwata bai kamata ce an tsinci ka cikin bacin rai wannan bacin ran dan ne ran ka ya baci in wani ne kana zaune ma yazo ya gaura ma mari kai kana ganin akwai wanda ya isa ya maka abu Allah bai kaddara ba kaga dama tun fil azan an kaddara cewa lalle rana kaza lokaci kaza wani zai zo ya mare ka bai isa ya mare ka ba tare da wannan marin baya cikin kaddarar Allah in a yau aka ce ba fata ba baka da abincin dare baka da abincin da zaka dafa dare so kake ka ce Allah bai san da cewa daren nan baka da abinci Allah bai san da cewa a yau ba abin da zaka ci ya sani in ya sani ka bari ya san yadda zai da kai in ya sani ka rabu da shi ka san yadda zai da shi to shi ne gaba ɗaya a nan Allah a nan sanin Allah ne tsura tsantsa tsantsa shi maulan Sheikh Ibrahim ya zo ya haɗa mana cikin wannan baiti shi ne yake cewa la takunu bil izza ladal khalqi bila ta'azzuzin inda al-maliki la wala shi ne shi ya ce la ta izza kada ka nemi girma girma da ɗaukaka ladar halki a wajen halittu gaba ɗaya saboda haka ce alkalku ba ana nufin mutane ba mun halittu gaba ɗaya mutanensu da aljanunsu da mala'ikunsu da dabbobinsu da komai da sauransu kada wani hadisi a ce ka nemi wani girma ko ka yi wani abu saboda ka ɗaukaka a gunsa ko saboda ya karɓe ka ko saboda ya yarda da kai karka yarda da kai wannan bila ta'azzuzin ba tare da ka samu izzan a wajen Allah ba shine wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walillahi izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minina wannan izzan idan ta zo maka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala mutane da aljanu da mala'iku sarakuna masu kuɗi da talakawa kowa da kowa zai doshe ka kowa da kowa yana da girman ka Allah zai sassare maka sosai ya tafi wannan practical shi ne ruhul adabi ai ya nuna mana wannan me yake faruwa Molan Sheikh Ibrahim Yasa saboda yana da ta'azzubi farko gabanin ya fito sai da ya nemo izza a wajen Allah subhanahu da ya fito ba sarakuna ba ne khadimansa me ya kasance tsakaninsa da malik faisal me ya kasance tsakaninsa da sarki abdullahi bayaro me ya kasance tsakaninsa da sarki abdulmaliki me ya kasance tsakaninsa da jamal abdunasir sarakunan duniya gaba ɗaya a zamaninsa hajiminsa idan ya je gunsu da yi wasu in ya cire takalmansa za su ɗauka su riƙe a hannu saboda menene saboda farko ta'azzuzi ya samu domin haka ne alhassan basari wani ya zo ya ce ni kai alhassan basari wannan lamarin naka yaya ta zamanto haka ne yaya ta zama su haka yace lamarin nan naka ban san da cewa girman kai ne girman kai ne ko ne in nace girman kai ne ma zan ga cewa kai din ka ji karfin kai girman kai kuma na kasa yadda zan fassara wannan lamarin sai al-Hasan al-Basri yace masa walillahi izzatu wa li rasulihi wa lil asali izza din na Allah ne da manzansa da mu'minai sai a cikin mu'minan wanda ya wulakantar da kansa sai ya rabu da wannan izza ya wulakanta amma idan ya rike wannan izza din to shi kenan duk halittun Allah subhanahu ta'ala za su kasance tamkar hadimansa bayinsa zai yi tasarrufin su Allah zai sakkare masa su da yi da su yadda ya gada wannan shi da bila ta'azzuzi kenan ana cewa ta'azzaza bila yana ta'adiyya da ba ma'ana wani ya samu izza da wani a sanadiyar wani wani wani ya samu izza ma'ana ka zamo kana da girma da ɗaukaka a sanadin wani shi ne ta'azzu an yana nufi a sanadin Allah ta'azzubi da Allah ta'azzubi da ma'aiki a bisa da sallam ruko da Allah ruko da ma'aiki ba ruwanka da kowanne sarki ba ruwanka da kowanne sarki ba ruwanka da kowanne kowanne mai mulki ko dan siyasa balle wasu kwamishinoni wasu farce su su tare su su wannan wannan kananan kwari gaba to shine ta'azzufi kenan ake cewa wannan yaya kuke gani practically maulan musa ibrahim ya fiya nuna mana haka Allah subhanahu ta'ala ya hore wa shi da 'ya'yansa da jikokinsa duniya gaba daya kowa ya sani a shar hassan na fisa rahimahullah gabanin ya rasu ne yake faruwa duk kasan da zai jefa majalisar ɗinkin duniya sakataren majalisar ɗinkin duniya za a yi waya cewa hassan fisa zai zo ya sauka a kasar ka to in ya sauko to shi yana hannunka duk wani abin da ya ya shafe shi mun kai muka sani kawai saboda haka yana sauka iyakot kafin ya sauka ma gwamnatin kasar ta tura sojoji da jami'an tsaro suna jiran ya sauka su kare shi su saukar da shi a fadar gwamnati cinsa shansa ɗawainiyarsa securitinsa har sai ya bar kasar tukunan gwamnatin wannan kasar hankalinsa zai kwanta in ba da ta'azzubi da Allah bane ta yaya za ta samu ne da kuɗinka in president ne ma iyaka gunda za a masa wannan ba kasar ta bace kawai eh ko in yaje wata kasa gwamnati da gwamnati amma su suna da wannan ta'azzubi a wajen masu kuɗi gwamnatocin duniya talakawa yanzu idan yau aka ce gobe ma dcsa zai zo garin nan hatta wanda ba bati dare ba ne ya fito tare donansa kuma zai fito bai ma san da ya fito ba wani ma zai fito ne dan ya ga wannan wannan wannan irin mutum ne jama'a suka taruwa ka za su shi bari mu je mu gan shi wannan shine ta'azzubi da shi yake magana a kai shi yasa yace in indal malik bila ta'azzubi indal malik ba tare da an samo izzar a wajen Allah al-malik ba ana ce mishi al-malik ana ce mishi al-malik duk sunayen Allah subhanahu ta'ala ya zo cikin karshen suratul qamar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir akwai kuma al-malik al-malik al-quddus akwai wannan shi al-malik ne sannan kuma al-malik shi ne yace la wala ya akkada wancan ladin na farko kashadi kashadi kashadi kashadi kada ka je ka nemi izza a wajen halittun Allah ka nemi izzan a wajen Allah tukunna sai ka fito gun halittun Allah ka ga yadda za ka karfe ka ka ga yadda za ka zo ka kasance Allah ya bayyana wannan a tattakuna inda kuma izzata fa inda izzata lillahi yanzu izza za su nema abin Allah ya shiga yawan munafikai bashir munafiqin bi anna lahum azaban alima alladhina yattakiduna al-kafirina awliya min duni al-mu'minin ayattabuna indahum al-izzata fa inna al-izzata lillahi jami'a izzar Allah in ka nemo ka famu shi ka ta gama رضي الله تعالى عنه لا تفرحا بأن أمين لا تفرحا بأن أمين أنت وفرى بمن أنعم إن أكلت يتي لا تفرحا كذا كفرة كيف يمشي كيف bi al'umin da wasu ni'imomin jam'i ne jam'i ne na ni'ima ana jam'in sa ni'a ni'a ma'ana ta din za ka cire ni'amatun idan ka cire ta zai zama ni'a ya zama jam'i kenan shine wanda yake cewa ni'amahu zahiratan wa batina cikin Qur'an jam'i na ni'ama ana mishi jam'i ni'imat shine jam'u salama ana miki jam'i an um an um an um shine jam'u killa ake ce mishi afilatun afulu thumma fi'la thumma ta'alu jam'u killa duk ma'ana jam'in da yazo da waɗannan wazunnuka ana ce mishi jam'u killa abin da bai wuce ya wuce uku amma bai wuce goma ba to shine fi al'um idan a karkai farin ciki da murna da wasu ni'imomi un'imta waɗanda aka ni'imantar da kai su waɗannan ni'imomi da karkai farin ciki da ni'imomi misali in ka samu mota karkai farin ciki kai murna ka samu mota motar ba ta isa a yi farin ciki ba ta ita ba ka samu kuɗi karkai farin ciki ka samu gida karkai farin ciki ka samu gida ai akwai wanda ya baka mota akwai wanda ya baka kuɗin akwai wanda ya mallakar maka gidan Allah ba to shi yasa yace yace wafra biman an'ama kai farin ciki da murna da wanda ya ni'imantar kai shi ne Allah subhanahu saboda ni'imar ba ka gani wani Allah ne ni'imar ai wani Allah ne ai wannan sirrun ne ai da ko jiya ne muke magana akai wa masakin tayyibatin fi wa masakin tayyibatin fi jannati adn wa ridwan min Allah akbar yardan Allah ya fi gidan aljanna akwai wata ni'imar da za a maka ne fiye da gidan aljanna to yardan Allah ya fi gidan aljanna to saboda haka Allah kansa kuma fa mun san yardan Allah daban Allah kuma daban ba saboda yardan Allah ai sifarsa ce shi kuma Allah zatin sa ne ai to saboda haka shi wanda ya ni'imantar din shi kadai za a yi farin ciki za a yi murna da shi shi kadai za a duba ba a duba ni'imar da ya bayar din saboda ni'imar da ya bayar waninsa ne shi din kuma shi ne mun gane maganar sosai ba shi din shi ne ni'imomin da ya bayar kuma wani sa ne za a so ne a yi farin ciki a yi nuna da wani Allah saboda wani Allah ba isa a yi nuna ko a yi farin ciki farin ciki da shi ba shi yasa ya ce in akalta ana cewa akala ne an in akalta akala ya ma'ana in ka mayar da hankali kan nutsu ka san Allah ka san ma'arifa za ka tabbatar da wannan abin da na gaya maka shi ne zai zo ya maka bayani don ne fa kullu ni'matin tazuru duna man asda fa zaka zaki fi kulli zaman yace abin da yasa na gaya ma haka duk wata ni'ima mai gushewa shi duna man asda banda wanda ya ba da wannan ni'ima ɗin da zuma riga mun bayyana cewa ana cewa sada ya dusu lafi ana cewa asga na bayarwa ba to shine duk wata ni'ima za ta gushe mai gushewa ce banda wanda ya ba da wannan ni'ima ɗin fazakal baki wannan shi fazakal baki wannan shi wanzan zai ne da gwamnati ne su kulli zaman a kowane zamani domin haka ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut eh dogoranka kada ya kasance da mota da kudi da sarauta da girma da ya'ya da abokanai da waye-waye da sauransu na a saboda wa'annan gaba ɗaya za ka zo ka rabu da su ajilan au ajilan wanda ba za ka rabu da shi ba dindindin a kowane ɗauri a tsaurinka na rayuwa ko a tsaurinka na barzaki ko a tsaurinka na kiyama bayan da za ka yi karatu da Allah yana tare da kai cikin abuwarinka gaba daya to saboda haka Allah ya ce wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut ni'imomin gaba daya masu kushewa in kai farin ciki da abin da yake kushewa in ya bushe kuma ba sai bakin ciki sai bacin rai kaga kayi murna da farin ciki ne murna mai gushewa farin ciki mai gushewa amma idan kai murna da wanda ya baka wannan ni'ima to shi wanda ya baka ni'imar ba ne gushewa ba saboda haka farin cikinka murnarka ba zai gushe ya juye ya zamanto bakin ciki ba to shi yasa yake farza kalbafi ta kulli zaman la taqiranna musliman la tadhkura aiban ri'in wal aibu minka katura yake la taqiranna musliman kashadi ya kawo mu tauhidi kashadi kada ka kuskura ka raina musulmi musulmi dan uwanka abin da yasa bai ce ka raina karkare na mutum ba saboda yana magana a mazaharin shari'a mazaharin shari'a saboda shari'a wani lokaci yana magana a mazaharin shari'a wani lokaci yana magana a mazaharin na hakika wani lokaci yana magana a mazahari na abin nan suluki wani lokaci yana magana a mazahari na ubudiyya mazahiri daban-daban yake amfani da su a cikin wannan littafi inda yana magana ne akan mazhari na ma'arifa ko na hakika to zai ce la ta hakiranna insani ko halkan zai kawo lafazi wanda yake yake da kuma gaba daya kada ka kuskura ka raina musulmi dan uwanka la ta zukura anan alifin na ikhlasu ne aw ko kuma alifin mutala ce min nuni tauhidi da fuka hasalinsa kamar da yake la ta kiranna la ta zuranni la ta zuranni ga nun tauki khatifa sai aka mayar da nun tauki din ta zaman ali saboda ya zo karshen shatari saboda hukuncin karshen shatari shine hukuncin makasa shine la ta zuran kada ka kukura ka ambaci aiban ri'in aibin aibin wani mutum kaga wani mutum da aibi ka ambaci aibinsa kada ka ambata kada ka kuskura ka ambata wal aibu minka katura alhali aibin aibin da zaka ambata na wani mutum yace ta yiwu a ga wannan aibin a tattare da kai wannan duk yana nuna mana ƙwararre ne shi a fagen uyubun nafi a fagen mu'amala duk shi ƙwararre saboda galibi idan ka ga mutum yana faɗan aibin wani mutum to wannan aibin to shi kanshi yana tare da shi kamar da ake cewa wai laifin tudu ne in ka taka naka sai ka hango na wani su saboda haka idan wannan aibin kuma da ka ambata na wani mutum ko shi marowaci ne kace marowaci ne a lokacin kai kuma mai kyauta ne in Allah subhanahu wataala sai ya maka ya maka salku ya kwace kyautar saboda ai shi ne ya mayar da kai ka zama mai kyauta din sai ya mayar da kai marowaci rikakke yadda kanka ma ba za ka yi wa komai ba yaran kama ba za ka yi wa komai ba shi wancan wanda ka aibanta shi da rowa Allah da taufikinsa sai ya ganar da shi yayi nadama zai zama to mai cuta a sauya ke shi yasa wani sufi yake cewa idan ka ga mashayin giya yana laye ya bugu da giya to saboda haka ka kwaikwaye shi ko da kai baka sha biya kwaikwayan to zai kukutar da kai zai kukutar da raina shi a zuciyarka shi kenan sai ka zauna lafiya domin idan baka kwaikwaye shi ba to wannan rainin yana nan a zuciyarka ka duba wurin yin giya ya sha me amfani wannan me amfani sa wulakantacce Allah ya tsini masa albarka sosai in baka yi wannan ba in baka ci sa'a ba to wata ran za ka same shi ya tuba ya tuba a masallaci da tarbiyarsa yana istisari kai kuma ka kawo jiya ka wuce ta gaban wannan masallaci saboda a ka'idan sufaye shi ne duk wanda ka gan shi da wani aibi to za ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kubutar da kai sannan shi kuma abu biyu ne haƙƙinka ka ɓoye wannan aiki kar ka gaya wa kowa sannan na biyu kar ka raina shi abu biyu misali kai ne ka je ka ga wani makocinka a gidan giya ya shawo giya ya kwanta zinif so yake giyan sassake shi ya dawo gida sai ka dai cikin mashaya zir kana kwanci ina mutanen yanzu na abin da ake nema ya samu ba kafin ya zo gida ma ya kawo ‘ya'yansa da matarsa labari cewa ga ma'aikin kusan ya sha giya ya fi sai ku dauko shi a nafi kafin ya zo gida ma to ba a son wani kawai ka zo ka sake ka zauna kai kamar ba ka kai shi ba kawai in giya ta sake shi ya tashi su tsakanin sa sai ba sai sa ruwan kai za ka masa nasiya a turmanci babu da ya sani wannan yana da kyau kamar amma ka zo ka tona masa a cikin musulunci ba shi ba ko ka zage shi ko ka raina shi domin haka ne wani ya sha wuya ya zo aka mishi hajji aka mishi bulala shi ne bayan an mishi bulala ya juya zai tafi sai wani a nan gaban ma'aiki sai ya ce ah za ka Allah ya wulakantar da ke Allah ya kaskantar da kai ke da sai ma'aiki ce masa za ka fara ce masa karka ya haka ya ce la ta fara karka ya haka to saboda haka ne ce wal aibu minka kace aibanta mutum wannan mutumin da kai ko mutumin nan da kai za a iya ganin wannan aibin shi kuma ya samu lafiya wannan duk ce yana tarbiyyar tattali shi ne ce farubba zikin raini asbara walau aksama bil maula a barra kada zawau ya ce abin da ya sa na gaya maka haka kada ka raina musulmi a halin da ka gan shi na ce maka ka shaɗi kada ka ambaci aikin wani mutum abin da ya sa na gaya maka haka za a iya ganin wannan aikin a tattale da kai ya ce farubba zi imrain ta yi shi ne rubba kenan ta yi a samu wani mai bance haka ce imru shi ne rigan da ya tufa yagaggen riga ko wando wanda ya tufa ba a iya tashi shi ne imru sai aka yi ta suniyarsa jifin raini kamar yadda ya zo a cikin hadisi da wannan lafazi din jifin raini wani wanda yake da riguna guda biyu wandansa da rigansa ko zaninsa da rigansa duka sun tsufa in kai ne ba za ka iya sa waɗannan riguna ba saboda shi mutum yana sa riguna guda biyu in rashi ya kama shi ne za a yi mayafi a naɗe zani kawai daga kirji zuwa gwiwa a naɗe shi kamar mayafi shi kenan ba ka da riga guda ne amma galibi ko zani da riga au ko kuma wando da riga to shi wandonsa da rigarsa gaba ɗaya tsofi da sun tsufa ba yadda su shi ne yake yake akbar kuma gashi da kura a cikin sa ne dacci ne dacci ne ya zama gudu-gudu ba wanka ne kasanta haka ce azabar wanda yake da gaci a cikin da yake da kura a cikinsa ya ce walau aksama bin maula da zai rantse da Allah ko da zai rantse wa Allah a barra Allah subhanahu wa ta'ala zai kubutar da rantsuwarsa ma'anar wannan shi ne hadisi yake cewa rubba ash'asa rubba ash'asa akbara zitin raini madfu'un al-badi law aqsama ala Allah al-abar za iya samun wani mai tari kuma mai datti mai kura ya sa riguna tsofi wandon da rigar riguna da guda biyu duka tsofi wasu ba za su iya sa su ba sannan in ya zo ya yi sallama ko bai gida ya ce alaji yana nan shehi yana nan malam wani yawa in ce kai ce ka bayan bayan a bisa al'adar mutane idan wani mutum ai aka gan shi dai ba haka ya zo yana neman yana sallama aka raina ni shi wayo za shi kai me kake nema ne a nan a alaji nake nema amma na sallama sai ka je ka baya kuma da nake na a ce ka baya shi ne ma'ana madufu'un alibadi galibin mutane suna koran sa a kofa shi kuma darajarsa a wajen Allah lau aqsama ala Allah da abarra da ya rantse wa Allah da Allah zai kusa da sunna ma'anar wannan kuwa shine a tsakiyar rani lokacin da ba a ruwan sama inda zai rantse ce wallahi tallahi yau za a yi ruwa a tsakiyar rani lokacin da ba a ruwan sama ba to Allah ba zai kunya tashi ba sai ku ga gashi mare ta ko ta nan ta ko na nan ya haɗu a hada gashi mare cikin awa ɗaya ruwa ya saboda darajar a wajen Allah sai ta mun zai ke cewa bi hasbi ri'in min sharri an yaqira akharu ma'ana mutum ko da ba wani aiki ba wani shirkin tattare da shi in a tattare da shi akwai raina to wannan raina ya ishe shi dukkan sharri zai zama maimakon duk wani sharri da ya rasa a tattare da shi saboda shi mutum din ba a riga yake a zuci ne da ruhi ba a jiki yake ba a zuci da ruhi shi ne lau aqsama ala allahi la barahu shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan hadisi akwai Hudayfa Yaman Hudayfa Yaman yana gudu sai ce yace a فاسأل الله يا رسول الله أن يجعل يا يا رسول الله أن يجعل منه yace ka roƙa ni Allah ya ma'aiki ya sanya ni cikin wayannan mutane wanda mutane sun daina su sun ba komai bane amma in ya rantse ya rantse ya ce kaza zai faru Allah zai kasantar da abin ba zai kunya ta shi ba shi kenan sai ya ce an talin ya kuɗi ma'ana bai kai ma a roƙa ma Allah ba ni ma zan ya baka wannan matsayin kawai sai kai ma a roƙa ma Allah ba kawai kai kawai kar shi idan yaki ya rikice ya rude sahabbai sai su taru su koyi da sahabbai ba su ba su ce dan Allah ka rantsa kai ka rantsa akan cewa za mu samu nasara a wannan kamar yadda ya zai kasance a ghazwatul yamama wanda aka kashe a aka kashe musai da mutakasa ba ya ce kuma su khalid bin walid shi ne jagoranci wannan yaki sai sahaba suka suka kewa wuce dan Allah ka ran dan Allah ka ran sai mu zai mutu da yamani ce wallahi tallahi gabanin rana ya sauka za a kashe sai da masukarta har da za musu lokaci ba gabanin rana ya sauka ya ce za a kashe sai da kafin ranar da sun samu sai da mutum kaza yana lahira mushai wanda ya kashe hamza ya kashe shi da irin wayannan bayan Allah har yau har gobe Allah ya kuma ba harkar ilimi ko karatu ko Qur'ani ba ko ina Allah ya haɗe ta yi ya kasance irin wannan mutumin police ne kun ga halai na police ba ta yi ya kasance soja ta yi ya kasance bazuku ne ta yi ya kasance shi shaina ta yi ya kasance makemi ne Allah yana mu'amala da zuciyarsa ya kai wani matsayi ya ɓoye kansa da ƙira ya ko ya ɓoye kansa da shushaina abin da ake ce masatu mana ka tuba ta da yake irin wasu wajiyai sai ya ɓoye su da wasu sana'o'in da mutane ba sa ba ku tata irin wannan to suna na irin wannan suna nan a koyi shi yasa shehi ya maka nasiha ya ja hankalinka ka shaɗi kada ka ga musulmai abin da ya sa ɗazu na ce muku ya ce la ta kiranna musulman to yana sauƙaƙa muku batun ne domin mazaharin shari'a yake magana inda a mazahari na ma'arifa yake magana zai ce muku ko da kare ne ko da alade ne kada ku raina shi za a iya samun kare ya fi ka daraja ko kana mutu ne ga karen ashabul kafi wa kalbuhum basitun bi ra'ayi bil wasiq yayi bacci shekara 300 Allah ya bashi karama yadda ya ba wa ashabul kafi waliyai karama wannan karen bai fi ka ba eh ka taɓa yin baccin kwana uku ba shi ba sha baka mutu ba kwana uku ga shekara ɗari uku kare ne wannan karen ya kare ne na zamanin banu isra'ila eh to karnukan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana gani a rasa samar da ire-iren su cikin su eh to saboda haka shehi ya sauƙaƙa muka ne lamarin ya ce la taqiran na musulman to kada ka takaita da musulmi kaɗai ba ana samun irin wannan a karnuka kai a alade ma za a samu saboda karen ai bawon Allah ne shi ma alade shi ma ai bawon Allah ne shi ma a komai akan iya samun girma domin haka wannan abu ne wanda dole ne a zo a mayar da hankali sosai a kai shi ne shegi ya ce kada rawau ya ce wannan maganan da nake gaya maka fa hubba zikin bayni akbara walau aksama walau aksama bil maula a barra dinnan ya ce kada rawau a sun malaman hadisi sun tabbata shi imam bukari ya rawaito imam muslim ya rawaito ashabu sunan sun rawaito ashabu masani sun rawaito eh ma'asi sun rawaito hadisi dai ya kai haddi na tawakkali hadisi ne mu tawakkali cewa malama sun rawaito hadisi ba ra'ayi na bane ko ba ni ne na faɗa ba la tadurranna musliman walau zahab turun ala yadayhi da'aban faktasir yace la tadurranna musliman yace yace ma kashadi kada ka daina musulmi a nan kuma ce kada ka kuskura ka cutar da musulmi walau zahar ai walau zahara turrun ala ya dai ko da cutarwa ya bayyana a hannayensa ma'ana ko da ya cutar da kai kai to kai kuma kada ka cutar da shi ko shi ya cutar da kai to kai kada ka cutar da shi da'aban faktatir anan da'aban din nan in ma su yi tanazu'i tsakanin shi idai guda biyu zai kasance la ta kubban na da'aba dindindin ko yaushe kada ka cutar da musulmi haka nan faktatin da'aba ko yaushe ka kasance mai afuwa wanda ya cutar da kai ka yafi ko yaushe ko a harshe ko a zuci ko ya sani ko baka san baka yafi shi ne da'aban faktatir shi yasa ya kawo fa bai ce da'aban waktatir ba inda ya ce da'aban waktatir to wannan da'aban din a irabance zai koma ne fi'ili na farko za ta wannan amma tunda ya ce da'aban faktatir ko da'aban din ya koma faktatir din ko ya koma su gaba daya in ya koma gaba daya la ta durranna da'aban kada ka cutar da musulmi ko yaushe dindindin sannan kuma faktashin da'aba ko yaushe aka cutar da kai ka yafi zai ba da ma'anonin nan guda biyu fa inna zal khalqa ibadullah fala tajir ahi ibadallah anan shehi yana so ya maka bayani ne dalilin da ya sa ya ce kada ka cutar da musulmi farko ya kawo a kusutu ya ce fa la ta zurran na musulma kada ka cutar da musulmi amma da ya zo yi maka bayani sai ya kawo ya kawo umumi sai ya ce fa inna zal halqa ya ce wannan halittan da kake gani yana nufin halittu gaba ɗaya ibadullah bayan Allah kenan anan yana so ya nuna maka cewa kada ka cutar da halittu gaba ɗaya saboda haka ne yace fala tazir akhi ibadallah tunda halittu gaba ɗaya bayan Allah ne ya dan uwana yace ka shadi ka cutar da bayan Allah ya ɗan uwana ka shaidi ka cutar da bayan Allah shi ne gunda da su nake muku bayani a kai ba falatar su ba ne falatar jirni falatar jirni falatar jirni kamar yadda Allah subhanahu ta'ala yake cewa abin da yake cewa la ya jirku kai shay'a a kira'a ta sama shi da suri abu amrin basri ibn kashir da nafi'a sun karanta la yafirku kaidu shay'a daga zara ya biyu yuga da lahajar da da su ke magana kai sauran ƙurba'u ibn amir da kufawa sai suka karanta la ya turru la ya turru kun kaidu shay'a la ya kun daga zarra ya su kuma la ya kun daga zarra ya jiro saboda haka a wannan lahaja babu zara ya jiro ma'ana babu al'ajiwa kurbawi imma mu za a fi zarra ya jiro wa imma al'ajiwa ya fi zarra ya jiro su duniyan ne kawai saboda haka wannan zamman da ya zo kuskure ne na bugu ba falata zurban falata bir falata bir kada ka cutar akhi akhi munada ne bi harfi nida'i mahdhu an cire wani harafi na nida'i wanda yake mahdhu ai falata bir ya akhi ya kai dan uwana kada ka cutar ibadar lahi kada ka cutar da bayan Allah gaba daya anan yana nufin bai tsaya a musulmi ko musulma bayan Allah gaba ɗaya musulmansu da kashiransu sannan dabbobinsu da mutanensu da bishiyoyinsu kananansu da manyansu da komai ɗinsu da kowansu kada ka cutar saboda gaba ɗaya bayan Allah abin da ya sa halittu gaba ɗaya suka zama to bayan Allah kowanne halittu duk halitta Allah subhanahu wa ta'ala ya halice su a abin hadara ta jinsi a hadara ta jami'i gaba ɗayan su abu ɗaya daga baya ne aka zo aka waye haka ce wayannan mutane ne wayannan aljanu ne wayannan mala'iku ne wayannan karnuka ne wayannan dabbobi ne wayannan aladai ne wayannan aka baya aka waye a hadara ta jam'u duka gaba ɗaya abu ɗaya ne saboda haka duk abin da kuka ganshi dakka aujanna komin karancinsa komin girmansa bawan Allah ne yana bautawa kuma shi ya san irin bautan da yake domin haka ne Allah subhanahu wataala yake cewa yake cewa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi babu wani abu face yana tasbihi yana cewa subhanallah walhamdulillah ko subhanallah wa bihamdihi sai ce walakin la tafqahuna tasbihahu haka ne Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma min dabbatin fil ardi ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم أنا يشي duk wasu dabbobi da kuke gani ko kuma duk wani abu ne fuka-fukai ke tashi da kuke gani to gaba ɗayansu al'ummomi ne irin bai ce al'ummomi masu kama da ku ba al'ummomi ne yadda kuke ji da kanku ku mutane yadda kuke bauta wa Allah to haka ne su ma suna bautawa haka nan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalu duk duk abubuwan da kuke bautawa kuma bayan Allah kuke suka sassaka kuke bautawa bishiya kuke bautawa farin wata kuke bautawa rana tauraro ko menene ababen da kuka mai da su abubuwan bauta su din ma bayin Allah ne irin shi yasa yake ibadun amsalu to saboda haka a wannan batu na cutarwa dai Allah subhanahu ta'ala bai amince a cutar da halittun sa gaba ne ba kamar da a baya ma mun yi tsokaci akan wannan in ka je hadarar Allah hadarar ma'aiki da ke hadaratul kudus ne ba da ci ba kazanta babu zunubi a wannan wutar in ka je wannan hadara ko da kana tattare da haƙƙin wata dabba ko wata bishiya za a koro ka hana ka shi wannan na gaya muku al-imam sha'rani ya nakalto ijma'in su baye akan wannan ba a isa fadar Allah da haƙƙin wani ko da dabba ne a jin ko min karancin ta ko min abin nan domin haka ne wannan babi ne wa ya zo mana cikin suratul namli hatta idza atau ala wadi namli qalat namlatun ya ayyuha namlu khudhu masakinakum la yahtimannakum sulayman wa junudu namla take cewa la yahtimannakum sulayman wa junudu shiga cikin gidajen kada suleiman annabi suleiman da runduninsa su zo su tattake ko su mulkushe su su kakkaila wannan ne yake nuna maka yana nuna maka kenan ashe dabbobi din komin kankantar su to ana cutar da su in ka kashe su sun san ka kashe in ka muna na musu sun san ka muna na musu idan kuma ka sauƙaƙa musu sun san ka sauƙaƙa musu domin aka kada ka ce wannan aiki a ne a yi dabba ne ka dinga dukkan da kana cin zarafi saboda ya keci baya iya sauki nawa ne jakuna suka kawo kara zuwa gun ma'aiki ko rafuna suka kawo kara eh akwai akwai wannan wake da suna barewa barewa shi ma ya kawo kara gun ma'aiki ya rasa rashin kuma an kama shi an ɗaure shi an raba shi daga an raba ta da banta wannan duk yana nuna maka cewa ibadul amsalukum din kar ka ga kamar su ruwa a gidanka sun taru a zuwa ce ka ɗebo ka nan ka zuba a cikin rana duk za su to za su kai karan ka su kama ba ka ga la ya fi min lakum sulaiman min julud wa hum la yashuruna فتبسم ضاحكا من قولها wannan babi ne wa da gadibin mutane da kuma yadda sauran hadisi na da fasa su sun dauka su kadai ne hadisin Allah su kadai ne bayan Allah saboda haka ne anan maulan Sheikh Ibrahim Iyas yake cewa fala tajir akhi fala tajir akhi ibadallah wa lasta tarda من يكون عبدك وإن أساء وإن أساء فاتقين ربك شيء يتي أدين ده يسا نجي عمك حكا بري أبقى عمك مثالي نعنك ولست ترضى كي بذاك يتبع ko ba za ka yarda da man ya tubu abdaka ai man ya tubu abdaka ba za ka yarda da wanda zai cutar da bawanka ba a ce wannan bawan ka ne ko yaron dakin ka ne ko ɗan ka ne a ce wani ya cutar da shi ba za ka yi da wannan ba wa in ata ai wa in ata ya yi kasirin mamduki ko da shi wannan bawan naka ya yi wa mutane mummunan abu ya yi laifi in aka dake shi aka masa hukunci to ba za ka ji daɗi ba sai ka ce a aida da ya yi kazan nan ku zo ku gaya mana haka za ka ce da ku zo ku gaya mun ni na san yadda zan yi dan ne za ku dake shi a yanzu iyaye hatta a makaranta akan karatun Qur'ani idan malamai suka daki 'ya'yansu ba daru ake yi da su ba a wannan zamani a yi rigima da su wani ya yi fushi ya tashi ya je makarantar da kansa ya zazzagi malamin da Allah mai shi zai rama wa dansa to saboda haka Allah yana ji da halittunsa da bayinsa kamar yadda kai kake ji da 'ya'yanka ko da bayinka yadda ba ka so a taɓa su ko da sun yi laifi shi ma baya so a taɓa mishi bayin ka ko da sun yi laifi ba dan bayin za ka gane dan mai gidansu don wanda ya dace shi ne gidan nasu kuma wanda ya dace su ya isa ya isa a bar su saboda shi ya isa a kyale su saboda shi to saboda haka ne yace wa in asaa fattaq wa in asa fattaqiyanna rabbaka yace to ka tsoraci ka tsoraci ubangijinka ka tsoraci ubangijinka me wa'annan halittu me wa'annan bayi me wa'annan bayi kada ka yadda ka cutar da su za mu tsaya a nan saboda wajen tsayuwa ko da lokaci mai wuce a yi alwala ba idan muka yi wazifa bayan magruba za mu zauna karatu yawa sun mutamuna sun rage da sati da sauƙi da sha'aba